أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu.
Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci bayan hutun minti goma insha Allahu ta'ala mun sake dawowa za mu ci gaba daga inda mun ka tsaya insha Allahu malam sannu da zuwa kuma.
Sannu sannu akramakum Allah.
Ya gajiya ya aiki kuma.
Alhamdulillahi rabbil Insha alamin.
Allahu malam za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu ta'ala.
Na'am.
Za mu kuma saboda mun yi magana na alqada. to Na'am.
alkadaf ɗin shi muke son malam a sake muna bayani a kan shi saboda mutane su san abin da ake ciki saboda kalima ce wadda tana ɗauka ababuwa da yawa amma da yawan mutane sai su ɗauke ta akan abu guda ɗaya Na'am.
kenan to shi na muka son malam sai shi ɗan fayyace muna zari har da abawa insha Allah game da wannan Eh, kalima ta alqada wani lokaci tana nufin yin ibada a cikin lokacinta na'am kamar yadda Allah ce fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kare aikin hajin ku ba in kun karamka ba an gane ku fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kuka kare sallah sannan kalma ta alqada wani fi tana nufin fi'lul ibada fi ghairi al-waqti al-muqaddar laha shar'an mutun yayi ibada ba cikin lokacin ta ba wanda an ka yanke mata a shar'anci ina fata an fahimci ni Na'am.
yawwa yanzu misali matar da take yin haila ba za ta iya yin azumi ba amma kaga za ta yi ramkon wato azumi duk da ke waɗansu malamai sun ce ba a cewa ramko ne saboda ta samu dalilin da ya hana ta Ah, an ba za a gane ce ko ba eh, ramko yawwa ɗin.
amma misali mutumin da azumin shi ya kare an gane ko to shin shi wannan bayan azumin sa ya kare ma'ana mutum da ya ɗauki azumi sai ji ba zai iya kai azumin ba sai ya ci abinci to kaga yanzu zai sake ramka wannan azumin Azumin, mhm.
yawwa wannan shi ne abin da ake nufi da alqada kuma mafi yawanci malaman fiqh in sun ce alqada wannan suke nufi na'am Mm, Mm, to Allah ya saka da alheri malam amin malam akwai abin da suka ce ma al'azima Eh, al'azima da larabci al'azmu shine alqasdul muakkad niyya karfaffa shi yasa Allah ce fa idza azamta fatawakkal Allah in ka daura niyyarka fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin alababin da ke bukatar manya manyan niyoyi kamar yadda ya zo a cikin wurare daban-daban cikin alqur'ani kina al-umurul ma'zuma abubuwan da sai an daura niyya akan su an gane ko na'am To, amma in an ce al'azima a cikin yaren malaman usulul fiqh shine ana nufin wato ma'ana eh, al-hukmu thabit min ghairi mukhalafati dalilin shar'i shine hukuncin da ya tabbata ba tare da an saba wani hukunci na shari'a ba na'am ja al'azima na'am an gane ko ma'ana an ce kai sallar azhar ka yi sallar azhar raka'a hudu cikin lokaci tare da sharuɗa to ka yi azima kenan ko kuma shi ake kira al'azima na'am na'am Allah ya saka da alheri amin malam ar-rukhsa me ake ni da ar-rukhsa الرخصة da larabci asalinsa annu'uma walliyuna abinda adda tabshi Mm, an gane ko shi ar-rukhsa shi yasa kaga abin da yake da arhausa a ce mai rakhis an gane ko akwai tabshin farashi kenan gare shi mm, an gane ko amma in an ka zo a cikin shari'a shine suke cewa eh, ma sabata eh, mukhalifan li dalilin eh, ma- ma sabata mukhalifan eh, li dalilin shar'iyyin amma li rajih an gane ko linassin zahir ko rajih abin da ya zamanto ka aikata shi amma ya saba ma hu- nassi na shari'a amma kuma akwai dalili wanda ya rinja da cewa a yi shi haka nan mm, cin mushe halatta ne ko haram haram haramun sai mutum ya ci mushe lokacin da ya zamanto ba zai iya abin nan ba bai samu wani abu wanda ba shi ba kuma idan bai ci shi ba zai halaka to kaga an saba ma abin da shari'a ta ce amma saboda wani dalili na shari'a sai kai aiki da shi shi ake kira rukhsa sallah azhar raka'a biyu ta halatta Mm, mm, to in mutum na kan balaguro ta halitta ta halatta to an saba ma abin da shari'a ta ce saboda wani dalili wanda ya rinjayar da wancan Mm, ƙwarai.
Mm, wannan shi ake kira ar-rukhsa wallahu a'lam to Allah ya saka da alheri amin wannan shine karshen darasinmu wanda ya gabata ababuwan da sun ka rage muna na'am dama darasinmu na biyu shine babin adillatul ahkam Na'am, kenan cikin usulul fiqh bayan an yi da- karatun hukunci, Mhm.
yanzu za a shiga cikin dalilan kafa hukunci.
nan da aka hukunci da Eh.
su na'am Na'am, abu na farko alqur'an na'am. To shi Qur'ani ana kafa hujja da Al-Qur'ani.
kenan farkon abin da ake kawo dalili da shi shine alqur'ani na'am to shi alqur'ani nan menene alqur'ani kalima ta alqur'an waɗansu malamai suka ce alam ne inji imam shafi'i ba daga wani abu aka ciro ci ba na'am murtajal kenan waɗansu malamai suka ce a'a an cirato shi ne daga qira'a daga qara'a yaqra'u qur'anan mithlu ghafara yaghfiru ghufranan an gane ko domin Allah ya ce fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan muka karanta kaga kenan da su sun ce daga cikin alqur'ani aka daga cikin karatu aka fito kuma shine abin da zancen da malamai suka firin jayarwa na'am to amma an ka ce alqur'ani shin ana ta'arifin sa ko ba ta'arifin sa waɗansu da yawa da cikin malamai suka ce kawai a ce mishi almu'jiz mu'jiza waɗansu malamai suka ce ce mai mu'jiza bai isa don mu'jizoji suna da yawa an gane ko to za a ce eh, wato kalamullahi an gane ko ko kuma a ce khitabullahi bil lafzil arabi ko kalamullahi ta'ala an gane ko almunazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر, بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس كلام الله مغنر الله an gane ko domin alkur'ani maganar Allah ce wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah sannan kuma wadan suka ce a'a al-lafzul arabiy lafazi na larabci in an ka ce lafazi at-taura maganar Allah ce lafazi ce amma da an ka ce al-arabiy to ta fitar da dukkan wani sakon da ba alkur'ani ba in kuma an ka ce kalamullahi ta'ala at-taura ma maganar Allah ce injila maganar Allah ce zabura maganar Allah ce amma an ka ce almunazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda an ka sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga ya fitar da sauran sannan kuma almuta'abbadu bi tilawatihi wanda karatun shi wato ibada ne yanzu idan ina karanta la- yaren larabci shi lafazin da nake karanta ba ibada bane sai dai in samu ana in yi aiki da ita in ta taimaka min kenan wannan zai mutu ibada amma shi alqur'ani duk lafazi in ka karanta duk harafi kana da lada goma al-mabdu bi suratul fatiha eh, al-mu'jizu bi aqsari suratin minhu wanda sura guda tashi mu'jiza ce don an ce fa'tu bi suratin min mithlihi sura guda ta gagari al'umma eh, sannan kuma eh, al-mabdu bi suratul fatiha wanda ya fara da suratul fatiha al-maktum bi suratul nas wanda ya kare da surata an-nas nan da an ka ce al-mabdu bi suratul fatiha ba ana nufin wanda ya fara sauka ba a'a wanda tsarin da aka yi mishi domin qur'ani yana da tsari guda biyu akwai at-tartibun nuzuli an gane ko akwai at-tartib al-mushafi tartibi na sauka ikra ita fara sauka kun ba ita aka sa farkon qur'ani ba kina yana da kyau ka gane nan abinda ake nufi al-mabdu bi suratul fatiha tsarin da aka bar al-qur'ani akan shi wanda yake rubuce al-maktum bi suratul nas aya ta karshe wadda ta sauka cikin suratul baqara take wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ko ko wadda ta karshe wadda ta sauka da hukumce hukumce al-yawma akmaltu lakum dinakum kaga da suna za a kai karshen qur'ani sai aka kawo qul a'udhu bi rabbin nas kenan ana nufin wanda ya rufe da suratul nas a tsarin da aka bar shi da shi ba tsarin da ya sauka ba Na'am.
wallahu ta'ala a'lam na'am Allah ya saka da alheri Amin.
malam me yake da al-muhkam wal mutashabi to nan ana zancen alkur'ani ne qur'ani dukkan shi muhkam ne kuma dukkan shi mutashabih ne domin Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu dukkan ayoyin qur'ani an kyautata su ta fuskar lafazi da tsari da ma'ana da balaga kuma dukkan shi mutashabih ne Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan shi alkur'ani littafi ne da yake na wato kamanceceniya da juna ta fuskar hikima da balaga an gane ko to amma kuma wani wuri sai an ce qur'ani sashen shi muhkam sashen shi mutashabih ne ta a cikin suratu Ali Imran huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat kaga wani mutashabih ne kenan wannan ya nuna wani sashen shi kuma muhkam ne sai aka ce to nan wajen ma'ana ake nufi an ce muhkam wanda ma'anar shi ta fito a fili mutashabih wanda kuma ma'anar shi bata fito a fili ba na'am to sai a dauki mutashabih an gane ko in ana son ma'anar shi sai a kuma zuwa ga muhkam Mm.
in ba haka ba za a samu matsala ina fata an fahimci ni eh wanda kuma eh, akwai misalai da dama eh, wata aya za ta zo ta faɗi wani abu a dunkule ma'ana yana da rikitarwa to amma in ka kuma wata aya sai ka gane me ake nufi da shi da shi mm.
eh to wannan shine duka kuma shine mazhab na ahli sunna wal jama'a duk ayar da take da rikitarwa za su koma zuwa ga ayar da ma'anarta take a bayyane na'am wanda mun sha bayanin wannan mako cikin dirasatun fi usulit tafsir mun ba da labarin wannan bari mu ba da misali a gurguje ayoyin da suke nuna cewa Allah yana tare da mu a ko'ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku to kaga wasu sai sa tsammanin nan yana tare da mu ne wato da jikinsa da zatin sa wal iyadu billah ma'ana yana tare da mu da ilimin sa da kudrarsa an gane ko kamar yadda aya ta zo a cikin suratul mujadala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al qiyamah sai ce inna Allah bi kulli shay'in alim kaga da ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati samawati ma fil ard Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai sai ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum babu masu ganawa guda uku face shine na hudun su ta fuskar ilimi an gane ko to don haka sai ka gane cewa ilimi ake nufi ba wai ana nufin Allah yana tare mu da zatin sa ba wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri amin wala abu na gaba annasikh shi annasikh din nan shin shina da anwa ko kuma a'a bai da wani nau'uka to shi annasikh ana nufin wanda ya shafe aya da ta zo ta shafe hukuncin wata aya almansukh wanda aka shafe to yana da kyau mutum ya sani shi cikin usulul fiqh saboda kakka je kai aiki da ayar da an shafe hukuncin ta kaga sai ka bada hukunci karkatacce misali wajen jihadi Allah ya ce mutum guda ya tsaya ya yaki da mutum goma ya ayyuhal ladina amanu wato ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in akwai mutum 20 a cikin ku za su rinjayi mutum 200 to kaga kenan duk mutum guda zai tsaya akan mutum goma daga baya sai Allah subhanahu wataala ce a'a al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa kenan yanzu Allah ya fahimci akwai rauni daga cikin ku wato rauni tare da ku ko kuwa alima anna fikum du'afa akwai masu rauni fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai mutum 100 za su rinjaye mutum 200 sai zaman to kenan yanzu mutum dai zai tsaya ne ya yaki mutum biyu to idan zaka fassara ayat da tace kan musulmi ya gudu gaban kafirai ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma إذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله kaga an ce duk wanda ya gudu ya dawo da hushi na Allah to ana nufin in ya gudu gaban mutum biyu domin in sun ka wuce biyu Allah ya ce to bai ɗora maka ba da haka kaka ɗauki wannan hukunci ka zo ka afka kaga sai hukuncin kai zo da hatsari wallahu a'lam mutum zo shi halakar da mutane to shina da nau'uka kamar idan mun ce eh to shi nau'in sa nau'uka ne daban-daban kuma taksima cikin shi suna da yawa gaskiya wannan dan lokaci ba zai isa mu rarrabe shi ba duka gaba daya saboda yana da hukumce-hukumce masu yawa amma in mun zo zamu bada littattafan da suke bayanin nasko a cikin ilmi na usul fiqh can ne dalibi zo ya kamata zo ya iske taksimata da dama shan ana yin nasko din hukunci ba a kawo badalin sa ba malamai da dama sun tafi cewa ba a kawo hukunci sai an kawo madadin sa don Allah ya ce manan sakh min ayatin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha qur'ani yana shafi alqur'ani hadisi yana shafi hadisi tunda tanda ake dauko hukunci qur'ani yana shafi hadisi lokacin da aka dibi alƙibla babu ayar da ta ce a dibi alƙibla sai alƙur'ani ya zo ya shafe wannan hukuncin an gane ko lokacin da ake dibin baitul maqdis kaga babu ayar da ta ce ga inda ake dibin baitul maqdis amma daga baya kuma sai hukunci sabkake na hadisi ya zo da ita da sauransu hadisi kuma yana shafe hukuncin wata aya da dai sauran hukumce hukumce ko nasu din da ba a yi aiki da shi ba ko ko mutum guda ne ya aiki da shi waɗannan nau'uka ne na annasu waɗanda suna da yawa da kuma bambanci tsakanin nasu da at-takhsis wanda malamai ne suke bayanin su
Allah ya saka da alheri ko yanzu ai an dan ba maka eh a gurin ka san kara dan ya da ya hitila yawa eh gaskiya saboda lokacin da bai da yawa shi sa malam mai urafu bihin nasakh to abinda ake gane nasakh da shi sai an koma cikin littattafai kuma nassi da nassi ne bai yiwa ka gane an nasku baka san sharuɗan sa ba kuma nassi shi yake shafe hukunci bai yiwa wani ayi ijma'i a shafe wani nassi sannan bai yiwa ayi kiyasi a shafe wani nassi sam malamai sun ce ba a shafewa na'am Allah ya saka da alheri amin abu na gaba malam asabitu bil qiyas me yake ni da wannan to asabitu bil qiyas kamar abin da ya tabbata da qiyasi an gane ko kamar ayi qiyasi to in an kai qiyasi shin ana shafe nassi da shi malamai suka ce a'a domin dukkan qiyasin da ya saba ma nassi to an tashi da shi duk ijtihadin da ya saba ma nassi an tashi da shi kidan sai da mutum zamu gane cewa ashe shi bai yiwa in yi kiyasi in shafe wata aya ba zai yi ba ko wani hadisi inda ya inganta ko aya ta alkur'ani wanda yake mutawatira an gari ko ta haushe sa malamai suka kawo wannan mas'ala masha Allah Allah ya saka da alheri amin mala akwai abin da suke kawo suka ce al'am al'am din shi shi yana da nau'uka ko kuma a bai da nau'uka shi kuma to al'am mun taɓa bayanin sa abu ne mai muhimmanci ka sani lafazi wanda yake am wanda zai zo ya haɗe kowa da kowa malamai sun kasa shi gida uku akwai al'am alladhi la yadkhuluhu at-takhsis wanda ke banta ba ta shiga a cikin sa misali inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai to kaga wannan ba a ce akwai abinda Allah ba zai iya ba inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani daga dukkan komai to wannan ba a takhsisin sa sai al'am alladhi urida bihi al-khusus am ne amma sashe ake nufi da shi ba dubduka ba ba dubba misali Allah ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum waɗanda annasu mutane sun ce musu amma alhali mutum guda ne kuma an ka kawo wannan an ka ce annasu domin mi domin can a gaban aya sai ya ce inna ma zalikum shaytanu bai ce inna ma ulaikum shayatinu ba wancaninku inji malaman zaure shedan ne kaga bai ce shedanunku bane sai nuna mutum guda ne to kaga wannan dama mutum guda ake nufi da shi dama an sami suna amu dai don ya shafi kowa amma asalinsa akwai wanda ake nufi da shi sai kuma amu wanda ake taksisinsa abu ya zo gaba ɗai sai a fitar da waɗansu daga ciki yawwa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arfa'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa allazina tabu kaga Allah ce fasikai ne wanda ya kasafi fasiki ne sai Allah ce illal ladina tabu duk da yake akwai sabani shin za a karbi shahada shi ko ko kawai dai tuban shi dai za a karba akwai sabani na malamai ba sai mun tsawaita bayani ba amma dai nan abinda ake nufi cewa illal ladina tabu an fitar da waɗanda suka yi tuba daga cikin wancan lafazi na fasikanci wallahu a'lam Allah ya saka da alheri sai ya zamanto shine al'am al-makhsus am wanda an cire sashi daga cikin shi Ta- eh, wanda kuma cikin Qur'ani yana da yawa kuma yana da kyau mutum ya san shi kafin ya bada hukuncin wata mas'ala Mm, gaskiya Eh.
a tunda ayoyi suna da yawa game da wannan ba na'am Mm, Allah ya saka da alkhairi mala a takhsis a takhsis din shi shi ma shina da nau'uka ko kuma bai da nau'uka shi ma to shi at-takhsis kamar keɓance hukuncin am Mhm, abu ya zo duk amma sai a fitar da wani daga ciki to sai malamai suka kasa shi gida biyu shi ma akwai at-takhsisul bil muttasil akwai bil munfasil in an ce al muttasil shine abin da ya zo kai tsaye ya fitar da wani abu na'am to eh, malamai suka ce daga cikin su akwai al-istithna misali kaga da Allah ya ce wa ulaika humul fasiquna waɗannan fasikai ne kai tsaye sai Allah ce illal ladhina tabu kaga muttasil ne sai waɗanda suka tuba kenan kaga an fitar da su daga cikin wannan hukunci an gane ko to kenan wannan taksisi ne wanda yake muttasil yana haɗe kenan an gane ko na'am sannan kuma daga cikin at-takhsis eh, al-muttasil kamar yadda malamai suke faɗa akwai wato eh, abin nan al-muttasil eh, eh, bis-sifa Mhm, mhm.
an gane ko sifa shine kamar wato sifar da aka kawo sai zaman to ta yi taksisi da Allah ce wa man lam yastata minkum qawlan an yankiha al-muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum abinda damar ku tan mallaka min fatayatikum na daga mu ce kamar koyangunku sai an ka ce al-mu'minat kaga ta nuna koyanga sai mumina ake aure to wannan taksisin shine aka yi kuma muttasil kaga a haɗe suke na'am ina fata an fahimce ni Kwarai.
to madalla bayan wannan kuma sai akwai taksisi wato da gaya gaya in an ka ce gaya shine an faɗi iya abu kai tsaye yanzu misali da Allah ya ce uh, wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka game da sha'anin haida qul huwa adhan ka ce cuta ne an gane ko fa'tazilu nisaa fil mahid ko ko qul huwa adhan ka ce rashin lafiya ne inji yan qur'ani ko ko qul huwa adhan ka ce kazamta ne Na'am.
fa'tazilu nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhurna ka ku tsa- kusance su kaga nan duk ya nuna cewa ba a kusantar mata amma sai istithna ya ce hatta yatuhurna har sai in sun yi mi har sai in sun tsar- sun tsarkaka to kaga wannan istithna'i ne wanda yake kamar muttasil an toge ne kai tsaye ba tare da an jira eh, wani abu ba na'am to sannan kuma daga cikin anwa'ul al-istithna bayan anwa'ut takhsis bayan mun kawo bil istithna mun kawo bil sifa akwai al-istithna bil sharti sharadi yazo kai tsaye an gane ko Na'am.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul nisa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad Mm.
wali abawaihi shi mamacin iyayensa guda biyu as-sudusu li kulli wahidin minhum as-sudusu ko wani yana da sudusi ɗaya bisa shidda mimma taraka na daga abin da ya bari sai an ce in kana lahu walad an gane ko in ya kasance yana da ɗa, kaga istithna'i ne an togace na cewa suna da sudusin amma in kana lahu walad in ya kasance yana da wato da Mhm.
an gane ko na'am yawa Allah ya saka da alheri Mm.
malam akwai abin da suka ce al-mutlaq wato wal a ƙarshe kuma akwai istithna'i muttasil na manta shine wato albadal badalul ba'd min al-kull shine wato sashe eh, a kawo duka sai a keɓance sashi ta fuskar badali kan baji kenan da Allah ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila kaga Allah ya ce akan mutane ne an gane ko hijjul baiti zuwa dakin Allah sai Allah ce manistata'a wanda ya samu iko kaga da inda an ce walillahi ala nasu hijjul baiti dukkan mutane ya kamata sai sun je aiki haji amma sai Allah ce manistata'a wanda ya samu iko ikon zuwa kenan wanda bai samu iko ba kaga bai zan wannan ya wajibi isa.
akan shi ba Na'am.
to kaga istisna'i wanda yake muttasil tun da cikin aya guda ne kuma Na'am.
hada suke Na'am.
an gane ko duk da yake na annas ana nufin mi ana nufin wato muminai Na'am.
ne ba kowane ba musulmi ake nufi dan wasu na kafa ga hujja su ce hadda arna ya kamata su je aikin hajji don Allah ce walillahi ala nasi tunda su ma sun shigo Eh, cikin nasu alhali ya manta da aya da take suratul tauba da take haramta cewa kafirai su shiga a cikin haram ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha kaga mushrikai najasa ne najasa ma'anawiya ake nufi ba najasa hissiya ba ba hissiya ba eh na'am.
domin inda ana nufin najasa su ta hissiya ce da in ka ba kafiri hannu sai ka sake alwala ko sai ka je ka wanke hannunka ma'anawiya ake nufi ta kafirci to fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha an hana musu su kusanci masallaci mai alfarma malamai suka ce harami ake nufi kidan da haramin makka da haramin madina sun haramta gare su balle a ce su je su yi aikin haji to kaga wanda bai san al'am ba da at-takhsis bil munfasil ba kaga yana iya kawuwar matsala ko bil muttasil wallahu ta'ala Ba su a'lam kashi duk su dora ba a kwarai ku na'am to abu na gaba malam muna tambaya game da al-mutlaq wal muqayyad To, eh, kafin mu shiga cikin abin da ya shahi al-mutlaq wal muqayyad akwai at-takhsis bil munfasil Mhm.
abin da za a yi takhsisi da shi ya zamanto shi ba cikin nassi yake ba ko ko shi na cikin nassi amma wani wuri daban ba wuri guda ba ba wuri guda ba aha to kaga wannan yana da kyau dalibi ilimi ya san shi gaskiya
misali malamai suka ce ana yin at-takhsisu bil hissi bil hissi shine aya ta zo amma sai ka gane ba kowa take nufi ba ta fuskar abin da kake gani yana gudana yau da gobe na'am idan baka san wannan ba to zaka samu matsala duk da yake malamai suna eh, kawo wannan eh, misali inda an ka ce iska rihun fiha azabun alim ko ba haka ba Na'am.
iska ce wadda akwai azaba eh, mai girma mai radadi a cikin ta sai Allah ce to dammiru kullu shay'in tana halakar da komai an gane ko sai malamai sun ka ce bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta eh, eh, wannan bil aql a hankalce ko kuma bil hissi a ido muna ganin ba ta halaka sama da ƙasa ba amma ta an ce kowane ira yawwa to amma waɗansu malamai suka ce wannan bai yi ba don an ce fa asbahu la yura illa masakinuhum ba a ganin komai sai gidajen su kinan ya nuna gidajen su su ba da su ba kinan ma'ana ba ta shafi ƙasa da sama ba waɗansu malamai sun tafi akan cewa wannan bai yi ba to almuhimmu dai in an ka ce al takhsisu bil um, bil hissi eh, kamar bil hissi ga abin da ake gani malamai suka bada eh, misalin cewa makka an ce eh, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay ana kawo musu dukkan ƴaƴan itace na duniya malamai suka ce ana nufin a'a mafi yawanci don waɗansu abubuwa na ƴaƴan itace ba a kai su a makka ba gaskiya ina fatan ana fahimta ta to kaga wannan shine abin da malamai suka tafi ko kuma eh, eh, misali eh, at-takhsis bil bil hissi shine cewa eh, a cikin suratul baqara Allah ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne akan su a anzartahum shin kayi musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su yi imani ba kaga wannan aya ta nuna cewa kafirai ba za su yi imani ba tunda allazina tana nufin dukkan kafirai ismul mawsul ce tufidul umum sai malamai suka ce a'a to an yi takhsisin sa waɗansu kafirai ake nufi dan yanzu yanzu nan da muke zamne yau da gobe kana ji an ce wani ya musulunta A kwarai.
to kaga kakkace wannan aya ta yi ƙarya an ce kafirai ba za su yi imani ba kuma kafiri ya yi imani a an ga makhsusun ne wato ko ya zamanto amun ne uri da bihil khusus waɗansu kafirai ake nufi ko ya zamanto amun ne makhsusun ka gane ko bin nususi ko bil mushahada domin waɗansu ayoyi sun nuna waɗansu kafirai suna iya su musulunta Kwarai.
fa in intahu fala udwana illa ala zalimin ko kuma bil hissi yau da gobe kana ganin mutane suna musulunta Kwarai.
to wannan shine ake kira bil hiss sannan kuma bil aqli ana yin taksisi da hankali da Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka banda huskar ubangiji to kaga a- ubangiji gaba ɗaya ake nufi don hankalinka bai baka cewa komai banda huskar ubangiji take ba za ta halaka ba ina fata an fahimci ne a ana nufin ubangiji gaba ɗaya duk da yake kuma wannan ba shi ke nuna mu kore eh, sifa ta huska ga Allah ba amma za mu tabbatar mishi ita irin yadda ta dace da shi kamar yadda kuma huska ta komi za ta bambanta da wani abu huskar gida daban huskar koha daban huskar gari daban huskar dan adam daban huskar kare daban huskar jaki daban huskar doki daban to fuskar Allah kuma shi ya san yadda take tun da ya tabbatar maka ne da sifa kwarai.
ban sani ba kuma fahimci wannan kwarai.
wallahu ta'ala a'lam Allah ya to saka sannan alheri.
kuma cikin al-mukhassisat waɗanda suke al-munfasila waɗanda ba wuri guda suke ba mun samu al bilhissi mun samu bil aqli bil aqli din nan akwai musallai da dama balqis an kace mata wa utiyat min kulli shay'in an bata komai wannan su malamai suka ce to in an ce an bata komai hankali yana nuna cewa ba komai an ka bata mulki ba don in an bata mulkin komai ta zan Allah kenan hankali yana nuna cewa ba a bata mulkin komai ba wasu suka ce a'a da an ka ce an bata mulkin komai zamu iya taksisin shi bin nassi saboda da an ka ce an bata mulkin komai ai annabi Sulaiman yana nan bisa doron kasa kuma ba a ta mulkin shi ba kenan kaga da nassosin da ke nuna cewa shi annabi Suleiman da an bashi mulki kenan za mu gane cewa ba komi ake nufi ba ina fatan an fahimta to madalla to sai kuma at-takhsis bil ijma' shine ayi ijma'i ayi ijma'i malamai su ijma'in an yi takhsisin wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ya ce au ma malakat aymanukum Allah ya halatta muku abinda da muku ta mallaka sai malamai suka ce to banda baiwa wadda kun sha nono guda da ita don can an ce wa akhawatukum min ar-rida'a an gane ko to wannan at-takhsisu bil bil ijma' kenan to sannan kuma malamai suke karawa bayan mun samu at-takhsisu bil hissi bil aqli sannan kuma bil bil ijma' sannan suka ce akwai at-takhsisu bil qiyas shi ne a yi kiyasi a fitar da wani abu misali kaga Allah ce azzani tu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi atajalda da mazinaci mazinaci a mace da mazinaci namiji ai musu bulala ɗari to amma kuma sai muka samu cewa ita baiwa an ce ai mata abin nan rabi fa in fa idza uhsinna ko ahsanna fa in atina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al azab suna da rabi to sai aka yi takhsisin bawa da kiyasi bawa namiji aka ce to shi ma shina da bulala hamsin kenan kaga ita aya wagga ita ta yi taksisin waccan to amma kuma sai aka sake yin taksisi da kiyasi ba da aya ba na bawa namiji ina fata an fahimci to kaga wannan shi ake kira a taksis wato bil qiyas to sannan kuma akwai at taksis bil mafhum wanda shi at taksis bil mafhum wanda abinda an ka fahimta da shi ne za a yin taksisin wani nassi ina fata an fahimce ni to idan abinda an ka fahimta na an kai taksisi da nassi yana iya zakkuwa da sifofi daban-daban kaga hadisin da yazo yace fi kulli 40 shatin shatun dukkan akuya 40 za a fitar da guda to kuma sai wani hadisi yazo yace fil ghanami sa'ima a cikin dabbobi a sa'ima waɗanda suke tafiya kiyo ba waɗanda suke gida ba wannan sai nuna waɗanda suke gida ba da su ake nufi ba can an ce dukkan arba'in amma za a yi taksishin shi da mafumi na sifa cewa as-sa'ima zance wanda jamhuri suka rinja cewa sai in suna zuwa kiyo ma'ana ana tafiya da su kenan ba duk arba'in ɗin yawa to kuma ko da mi dabbobin shi da kumi da anka ce biyar kenan yanzu shin shi ma sai abin da wanda yake tafiya wajen kiyo ko kotun da fil ghanami dama an faɗi cewa al ghanam anka ci dabbobi waɗanda ƙanana su ne ake nufi banda shanu da abin nan wallahu ta'ala alam akwai maganganu masu yawa amma dai waɗanda suke kan kiyo su ne ƙaunar wahida taksisin nan kuma dole akwai bayanai masu yawa waɗanda ba za mu iya kawo su ba shine taksisul kitab bil kitab alqur'ani yazo yayi taksisin alqur'ani kamar yadda aya ta ce dukkan mushrika ba a aurenta wata aya ta zo ta ce banda ta ahlul kitab na fata an fahimce ni wala tankihul mushrikati hatta yu'min kakku aure mushrika sai ta yi imani sannan an kace al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum to kaga an fitar da matan ahlul kitabi na kristoci da yahudawa na ahlul kitabi in ya'ya ne za a yi auren su to sannan kuma ana iya takhsisin hadisi da hadisi ayi takhsisin hadisi da alkur'ani ai taksisin alkur'ani da hadisi ko ai taksisin hadisi da alkur'ani to daga da babi ne mai fadi wanga mun dan bada misalai ne saboda ɗaliban ilimi su ƙara jajircewa wajen tafiya su ga yadda abubuwan suke wallahu ta'ala alam alamun gashi inda za a mun gashi za a bashi kenan ma wanga wani muhadara ta mai zaman kanta muhadarori akramakallahu da hukumce hukumce masu yawa ai shi yasa waɗannan al'amu wal khas za a yi bincike na jami'a da magister da na doctora akan su ko malami wanda yake yana so ya bincike akan su ya samu babi mai girma wanda zai fitar da hukumce hukumce da masail kathira jiddan jiddan abubuwa ne waɗanda muna ɗaukar su da wasa amma ba wasa bace Allah ya kyauta kenan wanga in ma ba su zaka dai malami ya ta kama burki dai dai dan ba haka wata wata juz'iyya daga ciki juz'iyya saboda da ka kun kinkimo shi ka kana ina yawa zai yawa zai yawa zai ba san ko ne Ah.
ko mujalladi guda nawa a za ka yi kwarai da musu.
gaske Kwarai mm, ko.
abin yana da yawa Allah da ya kama mu amin amin Allah ya saka da alheri amin madalla sannan kuma wannan tambayar da al-mutlaq wal muqayyad din da muka tambaya to al-mutlaq lafaz kamar nassi ne mun taɓa bayani a cikin wanda ya saurari karatun mu cikin eh, dira- abin nan usul tafsir Mhm.
eh, da muka yi bayanin yadda ake tafsirul qur'ani bil qur'ani mun kawo wannan na'am al-mutlaq lafzi ne wanda ya zo sake al-muqayyad wanda ya zo ya tauye shi da Allah ce hurrimat alaikumul maitatu ko mu ce yadda bai bai ci shi ko ya rage fadin hukuncin sa Eh, da Allah ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku matat- ma- ma- abin da yake matacce sai ce wa dam da jini Mhm.
amma a can cikin suratul anam sai nuna ba kowane jini ake nufi ba qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha ko ya zamanto jini ne wanda yake mai zuba to kaga wannan yayi taqyidin sa to duk da yake kuma akwai maganganu shi ma mun ka misali wanda ba sai mun wanda ya sa koma cikin wancan karatu akwai wanda adda kaidi daya akwai wanda yana da kaidi biyu na'am to mai kaidi eh, ɗai shine muka bada misalin shi bari mu bada misalin mai kaidi biyu don tarbo Yawa, mm.
saboda wani bai sami wancan karatun ba kuma bai san inda zai same shi ba gaskiya misalin azumi an gane ko na'am eh, azumi na ramadan Na.
ramkon shi sai an ka ce fa'iddatun min ayyamin ukhar mutum zai ramka Mhm.
azumi na mutumin da ya kashe mutum akan kuskure sai an ka ce fasu ya mu shaharaini mutatabi'aini na'am na zihari aka ce mutatabi'aini an kayyade shi da cewa sai an yi shi jere aha azumi na tamattu'i an gane ko na aikin haji sai aka ce uh, faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum shi ko sai aka ce kai bakwai eh, eh, uku a lokacin aikin haji in baka samu abin yanka ba bakwai in ka dawo kaga shi can wanga Allah ya ce rarrabe za a yin shi wancan kuma Allah ya ce game za a yin shi za a yin shi mm.
amma da aka zo azumin rantsuwa sai aka ce fa siyamu thalathati ayyam ya azumin kwana uku da aka zo azumin ramko sai an ka ce fa'idatun min ayyamin ukhra Mhm.
su kuma ba a ce a yi su jere ba ba a ce a rarrabe su ba an ga kyali aka kyale su shi yasa wadansu malamai suka ce to in muka kalli wani abu na iya cewa to a rarraba su saboda ana son sauki cikin addini wadansu suka ce a'a in muka kalli cewa abu ne wanda zan wajibi a kanka kuma ana tsoron rayuwa ta kare baka yi ba sai mu ce to ka yi su da gaugawa kaga kenan nan muqayyad bi qaidaini can an kalli wancan an ce arabi wancan a yi shi a jere to wanne ne zamu yi ilhakin shi da shi to wannan shi ne abin da malamai suka bada misali Na'am.
eh dan saboda kawai ne zaman to bai ji wancan karatu bai ce Gaskiya.
abin an bar shi haka Bare.
wallahu a'lam Ah, Allah ya saka da alheri Amin.
malam akwai wani abu a sunna na'am a sunna dama saboda malamai akwai a sunna wajen malaman usul fiqh in suka ce sunna akwai abin da suka ni ko Mhm.
haka nan malaman fiqh in suka ce a sunna akwai abin da suka haka nan malaman hadisi na'am to nan ga da yake muna magana ne akan usul fiqh To, bari mu ɗanyi a gurguje, sunna su malaman usulul fiqi suna karan- karatunta ne a matsayin dalilin kafa hukunci.
Mm.
Domin in ba a- ana iya kafa maka hu- dalili da alkur'ani ko da sunna ko da alkur'ani da sunna.
na'am To, eh, abinda suke cewa wato ita sunna dai na farko al-lugha- fil lugha eh, tana nufin at-tariqa hanya.
Mhm.
a wajen malaman hadisi kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min fi'lin min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalaqiyatin aw khuluqiyya duk abinda anka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na magana ko na aiki ko abinda ya tabbata ya ji ana yi bai hana ba Mhm.
an gane ko na'am ya zamanto ya samu labari yana raye aha an gane ko ko ya ga ana yi bai hana ba bai hana ba aw sifatin khalqiyya ko sifa ta halitta wajen malaman hadisi a wannan aw khuluqiyya ko ta tabi'a na'am amma a wajen malaman usulul fiqh da kisu da malaman fiqh tare suke tafiya ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir abinda aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na magana ko aiki ko abin da ya tabbatar saboda su suna kallon abin da yake yana da alaka ne da hukumce hukumce na shari'a na'am as-sunna a wajen malaman fiqihu su suna nufin kawai abin da bai kai wajibi ba shi yasa in ka zo cikin babu sunan salati za a ce maka baga babi na sunnonin sallah abin da bai kai matsayin wajibi ba an gane ko Na'am.
wanda barin shi bai bata sallah ana iya a gyara sallah amma in muka zo as-sunna a wajen malaman ahli sunna na aqida wani lokaci as-sunna suna nufin wato aqida na'am an gane ko Na'am.
sannan in muka zo a sunna wajen malaman tafsiri tana nufin ɗabi'a ta al'ada da Allah yake tafiyar da rayuwa akan ta ko duniya an gane ko sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl sunna ce ta Allah ga waɗanda suka gabata cewa duk wanda ya kare ta Allah Allah yana halakar da shi nan ba irin wagga sunna ake zance ba Gaskiya.
awo to na haka tana daga cikin abin da ake kafa dalilai da ita kuma dole sai an yarda da sahabbai saboda su ne suka ruwaito ta kuma Allah ne ya ce ya yarda da su ya yarda da adalcin su domin da an ka ce in ja akun fasiqun bi naba'in in fasiki ya zo muku wani ya kafa hujja da cewa ai nan ta sauka ne akan wani sahabi kaza kaza sai an ka ce a'a shi wannan fasikancin nashi Allah ce ya yafi musu shikenan ko radiyallahu anhum wa radu anhu sannan kuma yace fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin Allah ce ba zai da fasikai ba to tunda yace radiyallahu anhum to kuma intafa anhum al fisq shikenan eh in baka da magana Allah ba kuma shikenan Kwarai ko.
eh sai mu barka da aqidatul bada da Kwarai.
malaman da za su baka fassarar da kake so Allah ya muna tsari amin amin tun daga ayoyi nan da yawa inda suke nuna cewa Allah ya yarda da su ya yarda da Eh, ka zo su to kuma Allah ya ce bai yarda da fasikai kinan ko kinan ba fasikai Ah, bane kwarai.
tunda ya ce la yarda anil qaumil fasiqin Nan kuma shi ko ce radiyallahu anhum laqad radiyallahu anil mu'minina Ta.
to ka gani maka Eh.
ya ga ce mun ne kaga lokacin babu ka babu baban ka babu kakan Eh, kwarai da Kenan gaske suwa na.
su ne so ne Eh, kenan kawai.
Allah ya kyauta a aqidatul bada'a na an ka ce Allah ya ce ya yarda da su bai san za su kafirta ba summa badalahu aqidatul bada'a kenan da ba sai da kan kirkiro wannan Eh, wanda nisbatul jahl ne ila Allah wal iyadu billah Allah kai mu nutsi amin amin Allah ya sauke Mm.
malan qaulus sahabi To, eh, ita sunna kin nan mun yi bayanin cikin in ba mu manta ba a cikin mustalahul hadith yadda ake karɓar hadisi da wanda ya inganta da bai inganta ba da yadda ake karɓar riwaya don saboda ɗalibin ilimi na ya koma can da kuma sauran littattafan da suke bayanin yadda ake karɓar riwaya da abin da ya kama da haka da hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba kafin a gina hukunci a kansa. An gane ko?
Na'am.
Sai abu na gaba qaulus sahabi. qaulus sahabiyu abinda ake kawo shi ana kawo shi wajen shari'a domin sahabban nan su ne suka rayu a zamanin da qur'anin ya sabka kuma su suka rayu a zamanin wanda aka saukar ma da wahayin su suka san sunnar sa Na'am.
to amma malamai suna kawo shi shin qaulus sahabi hujja aw ghairu hujja Mhm.
wasu ke cewa qaulus sahabiyu hujja mutlaqan wadan suka ce a'a qaulus sahabi laysa bi hujja an gane ko wadansu malamai suka ce a'a qaulus sahabiyu za a kalle shi ta fuskoki daban-daban shi sahabbai magana su ba shari'a ba ce duk da yake imam eh, ash-shawkani a cikin irshadul fuhul yayi magana mai s- karfi sosai kan cewa ba za kamar raddin magana ba sai an karbi magana sahabi ba wanda sheikh abu zahra yake cewa eh, wannan magana ta yi nauyi kwarai da gaske tun da su sahabbai suna da wadansu abu da suka bambanta su da sauran mutane Gaskiya, gaskiya.
to amma dai abinda za mu ci eh, shine cewa maganar sahabi in ta inganta za a kalli abubuwa guda biyu to shin ijtihadi yayi ko ko abin da ra'ayi bai da majali a cikinsa idan abin da sahabi ya ruwaito ya inganta kuma abin da ra'ayi bai shiga cikin shi ne ya koma wato nassi dole ai aiki da shi kwarai wato marfu'un ne eh, mawqufun ne lafzan marfu'un hukman ta fuskar lafazi ya tsaya akan sahabi amma ta fuskar bada labarin gaibi an san cewa wannan labarin ga manzo zai samu shirin shi ba ai masa wahayi ina fata an fahimci ni to amma maganar sahabi in ijtihadi ce yi to za a duba ijtihadin sahabbai zai fi namu shi yasa maganar shi ana kawo ta don saboda a karfafa dalilai da ita Kwarai.
amma ita ba za ta zama towa matsayin dalili ba shi yasa imamu malik yana da wan- eh, afwan imamu shekul islam ibn taymiya yana da wata magana mai muhimmanci wadda ta shafi eh, maganar sahabbai kuma ta shafi ma maganar dukkan malamai an gane ko shine cewa yace aqwalul ulama domin shi ne magana ma- maganar malamai ce Na'am.
yace aqwalul ulama yustadallu laha wala yustadallu biha maganar malamai ana kafa mata hujja amma ba a kafa hujja da ita to haka maganar sahabi in dai ba wahayi bace ijtihadi yayi to yustadallu an gane ko wannan ni da na ka- kawo maganar sahabi ba shekul Na'am, islam ba na'am, dan ka wani ya ce na ce Eh, shekul gaskiya.
islam ya ce yustadallu laha wala yustadallu biha ana iya kafa mata hujja amma ba a kafa hujja da ita sai dai in yi zaman to sahabi ya faɗi wata magana ba a samu wanda ya saba cikin sahabbai ba to na ana iya kallon magana tana da ƙarfi kwarai da gaske Na'am.
kenan tana da ana yusta'nas ana ɗaukar ta da muhimmanci don mu sahabbai suna da muhimmanci gare mu Ah, kwarai.
eh amma kuma ba za mu watsar da maganganun su ba kuma ba za mu su zaman to hujja ba kamar alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da zan ce a gurguje Kwarai.
wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin malan amin malan al-ijma na'am ko da ke kafin mu shiga cikin ijma'i yana da kyau mu faɗi akwai littattafan da suke yawan kawo Eh, gaskiya.
magana asarikin sahabbai kaga al-isaba fi tamyiz sahaba da kuma usdul ghaba fi ma'rifati sahaba da al-isti'ab na ibn abdul bar da al-musannaf na ibn abi shayba zaka suna yawan kawo asarikin wato sahabbai Sahabbai.
yawa Mm.
to abu na gaba malan al-ijma ni Al- ake ni da Al- al-ijma al-ijma'u ana nufin ittifaqi na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dalilin sa shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin dalilan da malamai suka kawo wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan mun sanya ku al'umma adilai suka ce to da ba a in mun kai ijma'i bai dace a ce adilai sun yi ijma'i ba kuma a ce ba za a aiki da shi ba Gaskiya.
duk da yake waɗansu malamai sun ce wannan dalilin yayi nisa Imam Shafi'i shi kuma a cikin Ar-Risala dalilin da yake kafawa fadar Allah subhanahu wa ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كاغا ومن يشاقق الرسول وند يسابا منزو من غيري واتو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى باين شريعه ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabbe hanyar mutanen da ba mu'minai ba kenan kaga ashe in sun yi ijma'i hanyar su wato ingantatta ce to wannan shine abinda malamai suka kafa akan ijma'i to eh, nan ijma'in nan akwai mas'aloli masu muhimmanci masu yawa amma zan dan tabo wasu daga cikin su mas'ala ta farko shin yana yiwa ayi ijma'i yana yiwa ayi ijma'i idan ya zamanto abinda ake nufi da shi ba dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an kace ghairu sabilil mu'minina ba ana nufin mu'minnai duka ba ana nufin duk kowa sai an tambaye shi ya ce ya yarda nan waɗanda Allah ya ba ilimin da za su yi ijtihadi waɗanda sun kai suna iya gane abin da ya dace da abin da bai dace ba sun san da ake istinbatin hukunci amma ami wanda yake jahili ko wanda ilimin shi bai kai wannan matsayi ba shi ba a sashi cikin ijma'i kenan idan aka tarda manya manyan malamai na duniya da sun kai darajatul istihar sun kai ittifaki to wannan shi ake kira sun yi ijma'i kuma zaka ga malamai da dama sun yi maratibul ijma' da littattafan ijma'i yadda zaka sani inda akwai shi ibnu hazm da imamul munziri suna da littattafai cikin ijma'i ta nan zaka koma ka san ijma'i ijma'i da aka yi yanzu kuma kamar yanzu almajami na duniya da aka yi yanzu kamar wannan majma'al fiqh ad-dawli wanda ke jidda kaga wannan an yi ijma'i an tara malamai na duniya ana iya cewa an yi ijma'i wanda ke cewa ijma'i ba zai yiwuwa ba wannan magana ce wadda ta yi nauyi kwarai da gaske ina fata an fahimci ni kuma ijma'in nan ya zama to malaman da sun ka cancanta ne ba wai sai duk an tara mutanen duniya ba don wasu ce to sai an tai duk inda musulmi suke mutum biliyan wani abu duk an tambaye su kowa ya ce eh ya za a yi mutumin da bai san abu kaza ba ko ya haramta ko ya halatta a zaman to har da shi za a sa cikin ijma'i to kaga irin wannan wani rutsuna da suke son su kawo a cikin tafiyar addinin musulunci eh Allah ya muna mai kyau eh mutane shubha na'am dole an kace jama'i gina dole sai ahalin abin madalla madalla su za su shiga ciki ake nuhi amma a ce sai an bi gida gida an tambaye kowa haba mallan sai ka ce farfagandar siyasa ko farfagandar siyasa ba sai an amince an tsallake wani gida ba kuma masu zaben ma sai ka ji an ce ma kashi mafi yawanci mutane ma ba su yi zabe wani lokaci don haka wannan dai abu hayaniya ce irin da ake kawowa don haka mutum ya hattara da irin waɗannan sannan shi ijma'in nan malamai sun kasa shi akwai alqat'i akwai as-sukuti Eh, alƙatu'i shine wanda an tabbatar da masana sun haɗu. As-sukuti waɗansu malamai su ba da fatawa ba a samu wanda ya saba musu ba. To sai a ce as-sukuti. Saboda su waɗancan ba su yi magana ba, to ko sun cancanta su yi magana. Kenan in sashen malaman da sun yanzu in an san waɗanda sun ka kai darajatul ijtihad a duniya. Sai ba dukan su suka zo ba, waɗansu sun zo waɗansu ba su zo ba, amma su waɗancan sun ji labarin. amma kuma ba su yi waɗancan musu ba to sai a kira shi al-ijma'u sukuti duk da yake dai ana kira shi ijma'i amma saboda ba su yi magana bane amma kuma akwai al-ijma'u al-qat'i shine wanda yake qat'iyyun ne dukkan su waɗanda sun kai darajatul istihad sun kai inda za su ba da fatawa sun kai ijma'i an tabbatar da wannan sai a ce mai qat'iyyun eh yanzu kowane ya halarta ya halarta kuma ya ba da nashi ra'ayi ya ba da nashi ra'ayi an yi ittifaqi kenan na'am wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin mala akwai wani abu da suka ji ma istishab me ake nihi da wannan cikin usul fiqi suna muna ta jin ana wannan faɗin wannan kalima to al istishab daga sahiba ne sahiba shine lazimta to shine ka lazimci wani hukunci wanda shari'a ta tabbatar maka ba za ka saba mishi ba sai in ka samu dalili na'am an gane ko yanzu misali an ka ce istishabul adm al adamu shine babu abu to abinda suke kira cikin ilmi usulul fiqh bara'atu zimma wuyan dan adam ya barra yanzu asalin dan adam ba abin shi bashi ba abin shi bashi to kenan yanzu istishabul asl zamu yi in kace kana biye shi bashi kana bin sa bashi sai ka ba mu dalili a kwarin ko
an gane ko to wannan shine ake kira al-istishab kashi na biyu istishabul dalil shar'i istishabul dalil dalil dalil shar'i shine cewa asalin hukunci ba a shafe shi ba kenan in kace an shafe shi sai mu nemi ka kamo dalili asalin hukunci am ne an gane ko in ka ce an yi taksishin sai mu ce ba dalilin da ya khassasa shi an gane ko to sai abu na uku da malamai suke zancen istishabul ijma shi kan shi ijma'i shin ana istishabin shi ko ba istishabin shi nan malamai suka yi magana guda biyu na an yi sabani waɗansu suka ce ana istishabin shi waɗansu suka ce ba istishabin shi misali mutum ne yayi taimama sai kabbarta sallah dukkan malamai sun yi ittifakin sallah shi shi na cikin sallah akwai ta ko babu to ana nan ana nan ana nan ya kawo raka'a ta biyu ko uku ko ta hudu sai ga ruwa sun taho
tun bai isa tun sallah bai ba.
idda sallah ba to to yanzu ya za a yi
kacewa zai yi ko kuma ci gaba zai yi yawwa Mhm.
in mun ka dibi cewa can nasu ya ce fa in lam tajidu ma'an in ba a samu ruwa ba
Ga yanzu ko an samu ruwa Ta.
nan kuma mun kalli cewa a'a yayi arwalla ya ba bai samu ruwan ba yayi taimama kuma ya ci gaba da sallah Ta.
to waɗansu malamai suka ce za a yi istishabul ijma tun da dija an yi ijma'in sallar sa ingantatta ce yana a cikin ta kawai ya karasar da sallar shi waɗansu suka ce a'a sallar ta ɓaci idza hadara al-ma batala tayammum idan ruwa suka zo taimama ta ɓaci to amma kuma cin batalati sala nan na magana take Kwarai ko.
eh wallahu ta'ala a'lam mm.
Allah ya saka da amma dai alheri.
abinda muke gani in dai zai- lokaci bai yi nisa ba ma'ana eh, in dai kamar in ya katse sallar zai iya yin alwala kuma ya samu sallah to haka shi yafi dacewa amma in ya zamanto in ya katse sallar kuma lokacin sallah zai fita to sai zamanto dama dalilin da yasa aka ce ya taimaka dama don kan lokacin sallar ya wuce ne zai iya yin ci gaba da sallar shi wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri amin mala akwai wanda ba su- abu da suke ce ma istihsan shi kuma me ake nuyi da shi to eh, al-istihsan wanda shi imamu shafi'i ma ya ce babu shi a cikin shari'a waɗansu daga cikin malamai suna cewa abinda ake nufi da al-istihsan wato udulul bil mas'ala an nadha'iriha li dalilin khasin min kitabin aw sunna wato mas'ala ce ga ta ya kamata a ce an halatta ta ko an haramta ta ga ta kana kaitsinta halatta sai wani ya haramta ta saboda wani dalili ko kuma ga ta kana ganin ta haramci sai wani ya halatta ta to shine suke cewa istihsan to in akwai dalili na shari'a wanda an ka dogara da shi to malamai sun ce nan babu matsala tunda shi imamu shafi'i na zance istihsan kamar yadda wadansu suke cewa ana ganin kyau- kyawun abu daga alhasan ne shin da hankali ya isa a gane abu yana da kyau ko bai da kyau kaga da hankali kamar yadda su wadansu almu'tazila suna cewa shi abu mai kyau da wanda bai da kyau yana da alaka da hankali ne malamai suka ce a'a shari'a dai domin tana yiwa hankali ya ga abu bai da kyau shari'a ta ga yana da kyau Mhm.
to kenan zance mafi inganci zancen ahli sunna to shi wannan istihsanikin nan sun bada misalin shi kamar misali suke cewa mutum me ya sai da kaya ya sai da min kaya bashi Mhm.
jaka goma sai ya dawo ya ce mini yana son kayan nan ya ce ya- eh, kamar nan da wato eh, zan bashi kuɗi nan da kwana goma kuma ya sai sun min kaya jaka goma Ta.
sai ya dawo sai ya sai su gare ni kai ke kayan nan da ya sai su gare ni shi kuma sai sai su shi ma bashi babu kuɗi an gane ko Mhm.
amma jaka goma sha biyar ya sai su
gari kaɗai gare ni tun da ni goma ne sai su bashi shi ya sai su sha biyar gare ni bashi amma shi kuma sai bayan kwana goma sha biyar
zai biya zai biya to kaga sai a ce ba a sai da kayan da an wasu malamai sun haramta shi saboda mi saboda suna ganin cewa abin babu kuɗi ne kuma a inda kayan suka fito can da suka koma Mhm.
sai waɗansu malamai suka ce a'a idan muka kalli cewa nan da kwana goma ai wanga zai kawo jika goma Mhm.
to in ya bashi ai kaga yanzu kenan kamar bashin ya fita Mhm.
kenan yanzu shi ko wancan an bi shi bashin to ta wannan hanyar wasu malamai suka halatta shi Mm.
to sannan cewa in ya sai kayan da kuɗi daidai ya sai san mai abu bashi nan da kwana goma zan biya shi ya zo ya sai shi jika goma kuma shi jika goma da sai shi gare shi ina gana ma zan sayar mishi Mm, kwarai.
in kuma ya sai shi jaka goma sha biyar da kuɗi a hannu babu matsala amma matsalar ya sai shi da kuɗi ƙasa ga abin da ya sayar mishi to shi wannan shine aka hana Ah, na.
kamar yadda abin da mutane suke yi yanzu mutum ya sai san- sai maka sai san maka gida miliyon ɗaya bashi kuma ya sai shi gare ka jika ɗari takwas kaga riba ce dubara ce ake nan ana Kwarai kuwa.
yi eh to don haka wannan shi bai inganta a ba hakaice kaga daga na wai dubara za a yi yawwa to wannan dai shine istihsan mas'ala ta zamanto a zahirin ta kana ganin ta haramta waɗansu malamai sai su ga kamar cewa ta halatta kuma na bada misali wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri na'am akwai wata da suke ce ma istislah to al-istislah daga as-salahu ne shine abu ya zamanto ya inganta an gane ko to shi kuma wannan suna zancen shi ne akan wato abin da suke kira al-maslaha al-mursala huwa al-wasf alladhi wato eh, abin nan kamar a samu sifa wadda eh, lam yulghiha ash-shar'u wa lam ya'tabirha ita ce a samu wata sifa wadda shari'a ita bata ce a yi aiki da ita ba kuma ba ce kada a yi aiki da ita to sai malamai su yi ishtihadi wajen tabbatar da ita ko rashin tabbatar da ita na'am to wannan bari mu bada misali na farko shi alwasfu yana da hali guda uku akwai sifar da shari'a ta yadda da ita ta yi i'tibarin ta Mhm.
misali maye ta dalilinsa aka haramta giya kenan duk abin da ke sawan maye ko su guda yana ko ma menene to haramun ne ka san suna cewa su guda ai ba bai samu maye kaza kaza a'a su guda ya maye ne yana samun maye duk wanda ke shan shi ya san haka kuma asalin sunan sa ma da ingilishi ingilishi na shi su guda ba wani ba hausa ta ba a ba hausa a ba hausa ta ba akramaka Allah abinda ake nufi da su guda da ingilishi suk and die sha ka mutu sha ka mutu suk and die sai mutane mu sun ka ce su gudayi
a kenan kai malam dindin mutane ba su san ma a to ina ina ruwan su su Allah da ya kyauta an gane ko to kaga maye illa ce wadda shari'a ta ambace ta kuma ta tabbatar da ita to sai kuma abu na gaba wanda malamai suke bayani a ƙarƙashin wannan mas'ala akwai sifa wadda shari'a ta watsar da ita ba ta yi aiki da ita ba shine cewa mutum misali idan ya yi zihari an gane ko ko kuma ba zihari ba kamar misali mutumin da ya rantsuwa sai fitar da kafara to Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tutahhinuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga an baka zabi to kaga cewa mai kuɗi mu ce dole sai yayi azumi mu ce kai ya yantar da baiwa saboda mi saboda yantar da baiwa tana da yana da bawa ɗari ko dubu a lokacin da akwai sai ga hidda su bai da matsala kaga rantsuwa za ta yi sauki gare shi gobe zai yana iya amma an ce sai yayi azumi tana yawa wannan abin ya hana shi sai wadansu malamai suka ce to dole na sai yayi azumi sai aka ce musu a'a wannan wasfu na tilas ta suwa ba shi bane ita kanta yantar da baiwa akwai hikima da musulunci da ya so dama musulunci bai so mutane su tabbata akan bauta to sai alwasfu wanda gashi ita shari'a bata wajabta shi ba bata ce a watsar da shi ba ce aiki da shi ba to shi ake kira almaslaha almursala dama almasalih kafin mu ci gaba da bayani maslahohi wato min haythu hiya guda uku ne akwai almasalih wanda ake kira ad-daruriyat wanda ake kira dar'u almafasid a tunkuɗe cuta waɗannan su ne ake kira ad-daruriyat wato a kiyaye addini hifzul addin a kiyaye rayuwa hifzul nafs sannan a kiyaye hankali hifzul aql sannan hifzul mal a kiyaye dukiya a kiyaye mutunci a kiyaye kuma dangantaka to waɗannan addaruriyat ake rayuwa ba ta yi sai da su da an taba su za a samu matsala sannan sai kuma abin da ake kira jalbul masalih jalbul masalih shine ake kira alhajiyat abinda rayuwa ta yau da gobe tana da bukatuwa zuwa gare su ina fatan an fahimci ni to su waɗannan alhajiyat su kamar misali abinda ana buƙatuwa zuwa gare shi to shi wannan shari'a ba ta hana shi yanzu kamar yin gidan dush public gidan da mutum in zai fitsari ko ya kashi sai ya biya sai a ce in mutum zai yin kashi ga abin da zai biya dala goma wanda zai yi fitsari misali zai biya dala biyu ko dala biyar to kaga wannan akwai gararo cikin shi ta wata fuska amma shari'a saboda bukatun yau da gobe ta ce a yi shi tunda yanzu misali wani in zai zo yayi fitsari fitsarin wane ya fi na wane yawa to kuma haka ba to balle mun ta wajen kashi kaga wani tana yiwa a karkon ya dariya kaga wani ya ci to da yawa wani ya ci to kaɗan amma shari'a ba ta ce ba dole sai an binciki daidai adadin kashin wani da wani sannan a yanke musu kuɗi saboda haji na don wani in ya to mace bai ma tsaya sauraron kuɗin da aka biya sai ya riga ya ƙare wa an ka ce bahaushe ce kwace dare akwai an ka ce bai ji zawo ba ko to kaga wannan suna daga cikin alhajiyat an gane ko eh sai almaslaha almursala maslaha wadda shari'a ta sake ta hakan ga saboda mi saboda nan ba a samu nassin da yace a yi aiki da ita ba bai ce ka a yi aiki da ita to wannan shine malamai suke bada misali musamman a wannan zamani wani da malami da rubuta babban malami ina ganin ya jama'a ma'hadul qada na kasar saudiya na jami'atul na malik jami'atul malik saudi jami'atul imam afwan yake cewa zancen aikin duwan da zancen aikin empo abdura'ib da aljamarik da yawa daga cikin malamai waɗansu sai kaga sun halatta su mutlakan wasu kuma sun haramta su to shi wannan malami yake cewa waɗannan ababen ba a haramta su mutlakan dan shari'a da ta ce a amshi kafara a amshi zakka a amshi kaza ba ta ce bakin su za a karba ba to amma za a yi aiki ne da maslaha bit tafsil don ita maslahal mursala ne da yawa daga cikin masu bid'a suke kafa ma mutane hujja sai su ce to ai an yi kaza babu cikin addini sun manta da cewa a'a shi wasfu guda biyu ne abu in ibada ne an hana ka ka aikata shi sai ka samu dalili abu in ba ibada bane wasila ne to ko ko abu al'ada ne ko wani abu to shi wannan ba aka fahimci dalili don al'adodin mutane suna da yawa to ana al maslahal mursala sai mu ce aikin yan sanda ba yan sanda ba kafin mu zo ga yan sanda tun da su ba zancen zancen jamarik masu abin nan shin ya halatta ko bai halatta ba na farko musulunci ya yarda da ayi kare iyaka ya ayyuha alladhina amanu subiru wa sabiru wa rabitu a wancan lokaci masu jihadi suke zuwa su kari to a yanzu kuma an canza tsarin gwamnati abu na biyu m4 shine ad-dara'ib abinda ake amsa ga mutane to sai malamai suka ce idan kasa idan kasa tana da dukiya wadda ake fitarwa a cikinta ta isa ta yi ma 'yan ƙasa aikin da suke bukata. To ba a bukatar su masu tsaron iyaka da su waɗancan mutane masu aikin jangali su karɓi kuɗi. Idan kuma ƙasa tana da buƙatuwa, kuɗin da an gare ta, za ka iska wata ƙasa tana da arzikin ƙarƙashin ƙasa, wata ƙasa ba ta da shi. To idan ya zamanto wata ƙasa ba ta da, ya za a yi. ba ta da shi to sai malamai suka ce nan za a karba ne ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kenan nan za a karba a kalli kowa gurgurdon abin da zai iya bayarwa dan ai makasa aiki tunda yanzu misali muna da sojoji muna da yan sanda suna tsaron abin nan yan sanda suna tsaron mutane jamarik duwan ko mu ce custom suna tsaron iyaka sojoji suna tsaron kasa masu karantarwa suna karantarwa ko ba haka ba to yanzu in muka ce kasa ba ta da arzikin kasa kuma kan a karbi komi ga kowa to wa zai yi muna tsaron iyaka wa zai yi muna ka muna yan sanda za su tsaron mu wa zai ka muna sojojin da za su yi muna tsaron mu kaga duka wannan ba zai yi ba to almaslaha almursala ta ce a karba ga mutane daidai gurgudun su sabanin yanzu yadda ake yi wani lokaci kasa tana da arzikin abin da ake karba ya wuce iyaka wani lokacin kuma za a dibi wane ne namu wane ne ba namu ba sai ka iske wanda ya kamata shi ba da miliyan ɗari biyu na empo sai ka iske ya ba da miliyan biyu sai ka iske wani talaka wanda bai cancanta ya ba da jika ɗari biyar ba amma an ɗora shi jika ɗari bakwai kaga sai zamanto abin kashin dankali na ake yi to kaga irin wannan suna daga cikin almasalihul mursala waɗanda ake zance wannan malamin atwa ake kiransa na mace sunansa gaba ɗaya ina ganin ahmad atwa ne ustad ne da ya zama a mahadul qada idan mutum ya samu littafin sana a siyasar shar'iyya zai ga irin yadda malamai suka yi bayanin wannan almaslaha almursala shi yasa yanzu misali almaslaha almursala ana shigar da ita cikin ababe da dama misali zaka iske wani abu zai kai al'umma gaba to za a yi shi ko ba za a yi shi ba yanzu kamar misali lakol yi mata katanga saboda kada matsannata su shigo babu aya da tace dole sai an yi wa makaranta katanga babu aya da tace ka ai makaranta katanga yi mata katanga yana da kyau a'a yanzu misali a makaranta a sa dokoki waɗanda za su hana ɗalibi ya yi jinkiri ko za su taimaka ma ɗalibi ya yi karatu ba a cewa bid'a ce haramun da gidan kaso lokacin da manzo Allah sallallahu ya bar duniya bai gidan kaso ba amma sayyidina Umar ya ya sai gida a Makka an yi gidan kaso da shi baitul mal manzo Allah sallallahu bai bar baitul mal ba daga baya aka ga ya kamata a ce akwai dukiya ta musulmi da za a aje in musulmi na da wata matsala tsakanin su da kafirai ko ko wani musulmi ya kashe wani babu abin biya ko ko wani musulmi yana da matsala wanda ya kamata a ce an taimaka mai da aje a ce wani taimaka wani taimaka sai a yi gidauniya ta baitul mal a ajiye ta wanda in bukata ta taso shine yanzu ake ce ma trezor to kaga irin waɗannan ababen ba a ce musu bid'a a'a maslaha ce wadda shari'a bata ce ai ba bata ce ka ai ba idan maslaha ta inganta mursala ce an barta an kaga bukatuwa tun da bata saba manasi ba sai a tabbatar da ita to da wannan ne wadda sai kaji suna ta yawan bid'antar da ababen da akwai cikin addinin musulunci yanzu da sayyidina Umar yazo yayi gidan kaso zaka je ka ce yayi bid'a tun da manzo Allah sallallahu alaihi bai yi ba ko ku misali ka ce to sai an ce alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to kenan yanzu sai mu ce to kuɗin da muke kashi ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi yanzu ba su muke kashi ba kenan bid'a na mu yaki da su kaga bai yarda da sauran abubuwa ginin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na masallacin shi an gane ko da dabino aka yi shi yanzu kuma gashi nan an yi shi da gini da da siminti ko mu ce da ginin zamani sai mace shi ma wannan bid'a ne a roshe masallacin a maida shi irin na dabino duka irin waɗannan abubuwa zaka iske akwai masu waɗanda rashin sanin shari'a da bincike akan usulul fiqh da sanin manahij da al-maqasid na shari'a sai ka iske ya kawo suna faɗin irin waɗannan abubuwa waɗanda suna mai da musulunci baya muna aiki da kwamfuta muna aiki da jirgin sama muna aiki da mini muna aiki da mi waɗanda kuma duka shari'a Allah ya ce ya halicci abubuwan duniya don amfanin mu kenan in ba abu yana cutar da mu ba babu dalilin da zai sa ba za mu yi amfani da shi ba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a an gane ko da jirgi bai zo ba amma Allah ya faɗi cewa zina ruwa ya zo wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halitta abinda ba ku sani ba to wani zai ce to ai nasari ne ke kera shi a'a Allah ya bashi ilimin da ya kera jirgin Allah subhanahu wataala a cikin suratul Isra yake cewa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr mun girmama dan adam yan adam kuma wa hamalnahum mun dauke su fil barri a cikin sarari bisa doron kasa wal bahr da teku to ai ba Allah ya dauke da mutane ba jirgin ruwa dauke da mutane waye ba su ilimin wa ke tafiyar da shi wa ke sakan masa iskan da yake tafiya Allah ya ce wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskini riha fayadhallu rawakid ala dhahri in Allah ya tsaye da iska ashe sai an ka gane da jirgin sama da jirgin ruwa duk da iska suke amfani dan Allah ce in ya tsayar da iskan jirgin ruwa zai tsaya cak jirgin sama kuma ya tsayar da iska cak zai faɗo shi yasa kake ganin an babu iska mai kyau ma sai an gaya musu kasu tashi ko ko kasu zo ko abin da ya kama da haka kenan zaka gane cewa waɗannan abubuwan wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halitta zai bada ilimin kuma a halitta kenan ko a kera ina fata an fahimci to in an halitta waɗannan ababen kenan ya halatta a yi aiki da su in ba haka nan ba sai ka kai kanka cikin matsaloli na rashin fahimtar shari'a wanda kuma dama karancin ilimin ka zai sawa kai fata wadda kai kanka ba za ka iya aiki da ita balle al'umma ta yi aiki da ita to malla ina ganin lokacin mu ya matso kuma mu kare maudu'i na usulul fiqh ba amma insha Allah ta'ala gobe an Allah kai mu da rai sai mu karasa shi maudu'in na usulul fiqh insha Allah ta'ala in Allah ya yarda to Allah ya kaddara amin Allah ya saka da alkhairi ma amin malam gaskiya wannan maudu'i na ƙarshen eh gaskiya in muka diba Na'am.
jahilcin mutane ne ke kawo wasu ababuwa Mhm.
kenan da a ce akwai ilimi Mhm.
gum- ko kuma babu son rayuwa na'am na'am to gaskiya da duniya ta zamana lahiya haka yanzu haka ababuwa da yawa za ka ganin cewa yanzu ka kama amsa irin kudin jangalin nan da sauransu da Na- na'am abin da ya kama da na'am haka na'am sai mutane da yawa sai su dinga yin wata mummunan fahimta.
fa- fahimta a kan Eh, shi sai gaskiya.
su dinga kawo mutane shi ba a yi ta rigima haka wajen su.
dama abin a karbi daidai abin da ya dace shi ne amma kuma kuma a karɓa kuma a sa su inda ya Inda ya dace cancanta.
saboda zaka iske an tar da kuɗin kuma mutum guda yayi sama da faɗi da su yana daga cikin abin da ke jamu da matsala Yawwa.
eh wani Abin- lokaci kuma wanda ya kamata amshi mai yawa gare shi amshi kaɗan wanda ya kamata amshi kaɗan gare shi amshi mai yawa To, kaga wannan shi- shi ne abin da shi malamai ne.
sun ka faɗa tun da yanzu misali da za ka zakkowa ku biya kamar ku- kuɗin lanhu da ake magana Na'am.
da sauransu Mhm.
in an amshe su ba dai a yi muku gyaran gari a yi muku ayyuka ne da da a ce in an ka amsa kuna gani a Mhm.
ƙasa su Eh, kwarai ku wallahi kai da kanka ba sai an ce ka bada kuɗin lanhu Haka, ko ba haka, haka, amma haka.
ka badowa bana yanda titin ko yake hakan gani Na'am.
shekara mai zuwa ka badowa ba hakan ma ko wannan ba yake- in Eh, dai kuɗin ku an yi aiki da su ko ba a gyara titin kuma in an gyara wani titin da nan kuɗin sun ka tsaya ka san dai an yi aiki So, eh dan in ba ba dole ba gyara sai ko abin guda ya ba kawo kenan gare ka kaga kenan akwai matsala.
Allah ya kyauta Amin, Eh.
amin. Mala Allah ya saka maka da alkhairi Amin, gaskiya kuma Allah ya ƙara buɗin, Allah ya ƙara fasaha Amin, sosai sosai.
amin, amin.
Allah ya ƙara ma ilimi albarka ya Amin.
sanya ma rayuwa albarka.
Amin.
Sannan kuma muna fatan Allah maɗaukin sarki ya saka kama kowa da alkhairi.
Amin.
Da waɗanda suka ɗauki wannan nauyin wannan shiri Na'am.
da kuɗinsu ne da shawarwarinsu ne Na'am.
da dukkan wani abu har masu isar da sauti zuwa ga al'umma Na'am.
muna fata Allah ya saka kama kowa da aljanna Amin, Allah ya sa mu cinci wannan abin namu cikin aljanna kuma muna roƙon Allah madaukin sarki ya tara mu gaba ɗaya cikin aljanna ta firdaus Amin, sannan amin.
kuma Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Amin.
Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Amin.
kuma Allah ya zamnar da ƙasar mu Niger lahiya da sauran ƙasashen Amin, musulmai gaba amin, amin.
ɗaya ya Allah muna roƙonka wannan rashin ruwan da muke ciki ya Allah ka sauka muna ruwa masu albarka Amin, ya amin.
Allah ka sauka muna ruwa masu albarka Amin, ya amin.
Allah idan ka sauka kuma ka bamu damana mai albarka Amin.
kuma ka sanya mu wannan ya zamo rabonmu ne wanda za mu ci Amin.
kuma mu ji karfin yi ma Allah ta'ala ibada Amin.
anan ya kamata mu tsaya insha Allah sai gobe in Allah ya tashe mu lahiya insha Allah za mu wasala bisa ga wannan shiri namu mai albarka mai amfanin al'umma gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته